بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلفين الحمد لله الذي قصرت عبارة البلاغاء عن الإحاطة بمعاني, بمعاني آياته وعجزت عن اسم الفصحاء عن بيان بدائع مصنوعاته والصلاة والسلام على من ملك الطرفي البلاغة إطنابا وإيجازا وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة مجازا وبعد فهذا كتاب في فنون البلاغة الثلاثة سهل المنال قريب المأخذ بريء من وصمة التطويل الممل وعيب الاختصار المخيل سلكنا في تعليفه أسهل التراتيب وأوضح الأساليب وجمعنا فيه خلاصة قواعد البلاغة وأمهات مسائلها وتركنا ما لا تمس إليه حالة التلاميذ من الفوائد الزوائد وقوفا عند حد اللازم وحرصا على أوقاتهم أن تضيع في حل معقد أو تلخيص مطول أو تلخيص مطول أو تكميل مختصر فكم به مع كتب الدروس النحوية سلم الدراسة العربية في المدارس الابتدائية والتجهيزية والفضل في ذلك كله للأميرين الكبيرين نبلا والإنسانين الكاملين فضلا ناظر المعارف المتجافي عن مهال الراحة في خدمة البلاد الواقف في في منفعتها على قدم الاستعداد صاحب العطوفة محمد زكي باشا ووكيلها للأيادي البيضاء في تقدم المعارف نحو الصراط المستقيم وإدارة شؤونها على المحور القوي صاحب السعادة يعقوب أرتين باشا وهما اللذان أشار علينا بوضع هذا النظام المفيد وسلوك سبيل هذا الوضع الجديد حسني ناصف محمد دياب سلطان محمد مصطفى طلبون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake kaddara mana zaman wannan karatu na daura ta wata-wata da aka tsara wanda wannan shine zama na biyar wanda kamar yadda kuma bayani ya gabata a wannan zama insha Allahu za mu dan taba abin da ya sauka ilimin balaga littafin da za mu karanta kamar yadda aka karanta muƙaddimarsa shine durus fil balaga wanda malamai hudu suka haɗu suka rubuta shi hifni nasif muhammad dayab sultan muhammad da mustapha tumum ilimin balaga ilimi ne mai matuƙar muhimmanci kwarai-kwarai da gaske kamar yadda nahau da sarfu suke da muhimmanci ga fahimtar alkur'ani da hadisi da kuma duk abin da ya shafa harshen larabci to haka ita ma balaga watakila ita ce gamban waɗannan tagwayen fannoni nahau da sarfu za a iya kiransu tagwaye to ita kuma balaga ita ce gambansu ko nahau uba sarfu uwa to shi ita kuma balaga ita ce ɗan da na hau da sarfu suke haifa domin daga, daga balaga ne za a iya yi wa nassi kyakkyawar fahimta a fahimci irin hikima da kyau da suke cikin wannan nassa in ko ba nassi ne na ƙur'ani da hadisi ba watakila za a iya fahimtar wata shiririta ko rashin tsari da take cikin shi wannan nassin ta hanyar ilimin balaga to a gurguje kowane fanni yana da wasu mabade abubuwan da ake so kafin mutum ya karanta fanni ya san su abubuwa guda goma da al'imamu sabban ya waƙe su yake cewa inna mabadi kulla fannin ashara alhaddu wal mawdu'u thumma thamara nisbatuhu wa fadluhu wal wadi'u wal ismu listimdad hukum ash-shari' masailun wal ba'd bil ba'd kutufi wa man daral jami'a haza sharafa abubuwa goma sune alhad الموضوع الثمرة نسبته إلى سائر العلوم فضله واضعه اسمه استمداده حكم الشارع فيه سنن مسائله ما لا يتسي إن مبادئ كل فن عشرة مبادئ abubuwa da ake fara da su ɗan tsayar da musa wato kowane fanni kafin mutum ya shige shi akwai abubuwa guda goma da ya kamata ya fara sai game da wannan fannin abu na farko shine hadduhu alhad ma'ana tarif tarifin shi kansa wannan fannin to ita balaga wani yanayi ne ko wani ilimi ne da yake koyar da yadda mutum zai yi magana a lokacin da ta dace gwargwadon yadda ta dace daidai da kuma buƙatar waɗanda yake wa magana ɗin akwai tarifin za mu karanta shi a cikin littafin ba sai kun kwafe shi ba yawwa sannan kuma abu na biyu shine samara ko maudu' akan mai ilimin balaga yake magana ilimin balaga abu uku yake magana akai yana magana akan ma'ani yana magana akan bayan yana magana akan albade ma'ani shine ilimin da yake koya ko kuma yadda mutum zai yi magana da harshen larabci magana da ta dace da yanayin da yake maganar akanta ta yi daidai da yadda ake bukata daidai da yanayin da ake ciki misali in abu ne na farin ciki a lokaci na farin ciki ya magana ta ce farin ciki in a magana ce lokaci na bacin rai ya yi magana za ta motsa zukatan mutane duk wanda ya saurara shi ma ya ji kamar a kansa abin ya faru shine bayan ai shine ilmul ma'ani shi kuma ilmul bayan shine ilimin da za a iya yin magana ta salo-salo daban-daban daban-daban yadda abin zai kayatar zai ba da sha'awa zai zama na akwai hikima kama a kwatanta wani abu da wani abu saboda wata sifa da take da suka yi tarayya da ita a ciki kawai mutum mai yawan kyauta a siffanta shi da ruwa kawai mutum mai jarumta a siffanta shi da zaki za a ce wane kamar zaki wane zaki ne a cire ma wanan a cire kamar kawai a ce zaki to wannan salo-salo na yin magana da kamanceceniya da aran wata ma'ana a arawa mai rai a aro wata sufa ta mara rai a ba mai rai a aro sufa ta sandararren abu a bawa abu mai motsi to yadda ake jujjuya wannan shi kuma shi ne ilmul bayan to sannan kuma yadda za a kawata abin a lafazi kaga misali kowace jumla ta kare da harafi iri ɗaya wa shamsi wa duhaha wal kamari idza talaha wan nahari idza jallaha ha ha ha ha wasu kare da wau da nu'ara ta'akilun tafakkarun tanzurun ta'amalun lun lun wau da nu'ara to shi kuma wannan shine ma'ani wato abu uku baya ma'ani ai wancan kai bada' zance wato abu uku balaga ta kunsa ma'ani bayani bade duka ana magana ne yadda za a fito da magana a fito da wata ma'ana cikin fasaha cikin hikima to maganar da aka yi ta ta dace da yanayin da ake ciki kwabo da kwabo shine abinda ma'ani ya fi damuwa da shi yadda za a yi magana ɗaya ta sufofi da kaloli da salo-salo daban-daban shine abin da bayani yake abin yadda za a ƙawata maganar a yi mata kwalliya ta fito fes da ita to wannan shi kuma shine abin da bade yake a bincike a kansa to sai abu na uku samaratuhu me amfanin shi ilimin balaga me manufar ilimin balaga samara ko gaya da abu ɗaya ne me ake so mutum ya samu in ya karanci ilimin balaga me ake so ya zama babban manufa ta ilimin balaga ta farko ita ce fahimtar alkur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin sirrukan da suke cikinsu na biyu mutum shi kansa ya samu damar da duk lokacin da zai yi magana da larabci a baki ko a rubuce ya yi ta cikin hikima da fasaha na uku ya zamana duk maganar da ya ji ko ya gani zai iya tantance abu mai kyau da mara kyau a cikin magana zai iya yin naƙadi kenan sannan kuma mutum ya san irin kalmomi da salo na magana da ya kamata mutum ya rinka kauce musu yayin da yake yin magana don kada ya yi abin da babu fasaha a ciki to me dangantakar ilimin balaga da sauran ilimai nisbatu ulumul balaga ila gairihi min al'ulum dangantakar su yana da dangantaka da nahau da sarfu da adab adabul arabi suna da dangantaka ta kudda kud kuma yana da dangantaka ta kudda kud da ulumul qur'an ko ilimin tafsiri da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me falalar ilimin balaga wannan ilimi yana da falala domin alaƙarsa da alqur'ani alaƙarsa da hadisi alaƙarsa da adabul arabi wannan kaɗai ya isa ya nuna falalarsa sannan kuma abu na shida wane ne ya kirkiri ilimin balaga ba za a iya cewa wane shi ne ya kafa tushensa ba domin abu ne da yake a cikin harshen larabcin su laraba na asali a jikinsu balagar take inda za su yi magana za su yi rubutun zube ko wake ko wane ne to akwai wannan fasahar a ciki to amma dai a bisa bin diddigi farkon wanda ya mai da hankali wajen rubuce-rubuce a kan ilimin balaga shine abdulhamid al-katib abdulhamid al-katib wanda ya mutu a shekara ta 300 a shekara ta 122 daga shi kuma wanda ya biyo bayansa shine abdullahi ibn al-mukaffa wanda shi kuma ya mutu shekara ta 144 daga nan sai a ƙarni na biyar abdulkahir aljarjani shi kuma ya zamana kamar shi ne mujaddadi ko shi ne wanda za a iya cewa daga baya shi ya kafa tushen ilimin balaga da abdulkahir aljarjani domin ya dubi duk rubuce-rubucen da suka gabace shi ya tattara su ya karkasa su ya tantance su ya yi musu fasali-fasali babi-babi gida-gida kashi-kashi to duk waɗanda suka biyo bayansa sun dogara ne akan rubuce-rubucensa akan ilimin balaga abdulkahir aljarjani ya mutu a shekara ta 471 muhimman littafai guda biyu da ya su ne dala'ilul ijaz da kuma asrarul balaga da la'ilul ijaz da asrarul balaga to sai kuma sunan ilimin ana ce masa ulumul balaga ko ilmul balaga ko ilmul bayan to daga ina ilimin balaga yake samu ilimansa ko yake samu abubuwan da yake amfani da su ilimin balaga kayan aikinsa yana samun su ne daga alkur'ani daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hudubobi da maganganu na khulafa'ur rashidun da farko-farkon larabawa da suke a farkon musulunci da wanda lahani bai shiga cikin maganganunsu ba sannan waƙe-waƙen larabci da adabin larabci daga nan ake samu maganganu masu kyau wanda ake iya fitar da cewa wannan ɓangaren ma'ani ne wannan ɓangaren bayan ne wannan ɓangaren bade ne saboda haka duk mutumin da yake so ya zama wani ƙwararre a ilimin balaga bayan ya san wayannan ƙa'idoji to kuma ya rinka yawaita karanta alƙur'ani da hadisi da waƙoƙin larabawa da hudubobi na fasihan larabawa yana tadabbure a cikinsu wannan ne zai ba shi zauƙi ya samu ɗanɗano na ita balagar kuma shi ma duk lokacin da ya tashi magana ko rubutu ya zamana yana iya yin wannan fasaha ɗin yana iya ɗabbaka balaga ɗin to sai matsalolin da suke tattaunawa a kai su ne wanda wannan littafi ya ƙunsa to a dunkule dai waɗannan su ne mabade na ilimin balaga wannan littafi kamar da na faɗa malamai hudu ne suka haɗu suka rubuta shi malam usaimin allah ya masa rahama shi kuma ya koyar da wannan littafi ya yi masa ɗan ta'alikai wannan koyarwa da ya shi ne su kuma ɗalibansa suka rubuce ta'alikan da ya yi a kaset suna ji suna rubuta suna rubuta har suka samar da shi wannan sharhin da yake a hannunmu saboda haka za mu rinka karanta Uh, matanin kuma tsilli-tsilli za mu rinka ɗan sunkuyawa ƙasa muna duba sharhin da shi usaimin Allah ya masa rahabaye bismillah rahman rahim muqaddimatul muallifin gabatarwar mawallafan wannan littafi alhamdulillahi allazi qasrat ibaratul bulagha'i anil ihatati bi ma'ani ayatihi godiya ta tabbata ga Allah wanda maganganun masana balaga suka taƙaita gabarin kewayewa da ma'anonin ayoyinsa dukkanin wasu masana balaga ba za su iya bayanin komai da komai na ayoyin Allah ba sai dai kowa ya zo ya yi iya gwargwaron abin da zai iya faɗa ya faɗa wa ajazat alsunul fusahai an bayani bada'i masnu'atihi harasan fasihai sun gaza dangane da bayanin ƙayatattun abubuwan da Allah ya sana'anta wassalatu wassalam ala man malaka tarafail balagha tsira da aminci su tabbata ga wanda ya mallaki geffa guda biyu na balaga itinaban wa ijazan su ne yin bayani sosai a yi bayani mai yawa da kuma ijazi a yi bayani a takaice kuma ya ba da ma'ana wa alihi wa ashabihi al-fatihi na bihadihim ila al-haqiqati majaza tabbata ga alayansa da sahabbansa waɗanda suka buɗe hanyoyi zuwa ga haƙiƙar al'amari da shiryawar da suka yi a nan akwai abin da a balagar ake kiransa bara'atul istihlal idan mutum zai fara wani jawabi ko zai fara wani rubutu tun daga gabatarwar a gane akan me yake so ya yi magana ya tsatsara ma wasu lafazuzzuka da wasu kalmomi da za su haska wa mutane to yau liman akan abu kaza zai hudu ba ko wannan littafin akan abu kaza ko wannan rubutun akan abu kaza zai magana yanzu nan kaga ya ce ibaratul bulagha alfusaha bada'i masnu'atihi kaga bada'i kenan tarafail balaga itnaban wa ijazan akwai babuka al-itnab da al-ijaz alfatina bi hadihim ila al-haqiqati majaza akwai babukan haqiqa da majaz wa ba'd fa hadha kitabun fi funun al-balagati thalatha bayan haka wannan littafi ne akan fannonin balagan nan guda uku sahalul manal mai saukin ɗauka karibul ma'ahaz mai makusancin ruko bari'un min wasmati tatwil almumil wanda ya kubuta daga aibin tsawaitawa mai gundirawa wa aibil ikhtisar almuhil kuma ya kubuta daga aibin takaitawa mai tauye ma'ana salakna fi ta'alifihi ashalat taratib mun bi mafi sauƙin tsari wajen rubuta shi wa audahal asali mafi bayyanar salo wa jama'a na fihi khulasata qawaidil balaga kuma a cikin wannan littafi mun tattara takaitaccen ƙa'idojin balaga wa ummahati masailiha da muhimman mas'aloli na balaga wa tarakna ما لا تمس إليه حاجة التلاميذ من الفوائد الزوائد mun bar abin da buƙatar ƙananan ɗalibai ba ta tsananta ba zuwa gare shi daga fa'idoji da suke ƙari ne wukufan an haddin lazim don mu tsaya ga iyakar abin da ya lazimta wa hirsan ala aukatihim kuma muna masu kwaɗayi da tattalin lokutan su ɗaliban an tazi a fi halli ma'ukadin don kada su lokutansu su tozarta wajen warware wani abin da aka ci kurkuɗe shi au talhis mutawalin ko kuma sai sun yi talhisi sun takaice wani abu da aka tsawwala bayaninsa au takmili muktasarin ko kuma wani takaitacce an zo da abu a takaice takaice wata takaita har sai an samu ƙari da za a ciki wata fatamma bihi ma'a kutubi durusin nahawiyya sullamu dirasatil arabiyya fil madarisil ibtida'iyya wata jihiziyya to da wannan littafi in an hada shi da littafin durusin nahawiyya akwai wani ɗan littafi durusin nahawiya to su wannan malamai su suka yi wancan durusin nahawiya ta ce to in aka haɗa wannan durusin nahawiya da wannan durusul balaga to ya zama na an cika ya zama wani tsani na fahimtar harshen larabci a makarantu na firamare wata jihiziya da kuma makarantun gaba da firamare kamar irin jiniya walfadul fi zalika kullihi kulluhu lil amiraini alkabiraini nubula ce falalar dai duk tana komawa ne a cikin yi wannan littafi tana komawa ne ga sarakuna guda biyu masu daraja wal insanai lil kamilaini fadla mutane guda biyu masu kamala a falalarsu nazirul ma'arif shine wanda yake kula da ma'aikatar ilimi almutajafi an mihadin raha wanda ya nisanci shimfidar hutu fi hidimatul bilad saboda hidimar hidimar ƙasa alwaqif fi manfa'atiha wanda yake tsaye wajen amfanar da ƙasarsa ala qadamil isti'dad yana kan diga-digen tattali koyaushe a shirye yake sahibul atufa mai martaba muhammad zaki basha wakiliha da kuma wanda yake kamar sakatare na ma'aikatar ilimi kenan zawil ayadil baida wanda yake da ni'imomi farare masu haske hannaye farare ma'ana yake da ba da gagarumar gudunmawa fi taƙaddumil ma'arifi domin ci gaban ilimi na hawa siratul mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya wa idarati shi'uniha da kuma gudanar da al'amuranta alal mihwaril qawim a bisa hanya wacce take miƙaƙƙa sahibu sa'ada shine mai daraja ko kama a ce honorable ko his excellency yaqub artin basha fahimal lazani wayannan manya guda biyu su ne waɗanda a shara alaina bi wadda ya haɗa nizamul mufid suka ba mu shawarar rubuta wannan tsari mai cike da fa'ida wasu loke haɗa wadda iljadid suka ba mu shawarar sabila haɗa wadda iljadid mu shiga wannan sabuwar hanyar sai suka faɗi sunayensu na'am
مقدمة في الفصاحة والبلاغة الفصاحة في اللغة تبلغ عن البيان والظهور يقال أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه وتقع في الاصطلاح وصفا للكلمة والكلام والمتكلم أولا فصاحة الكلمة سلامتها من تناثر الحروف ومخالفة القياس والغرابة ألف فتناثر الحروف وصف بالكلمة يجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها نحو الظش للموضع الخشن والبعخ لنبات ترعاه الإبل والنقاخ للماء العذب الصافي والمستشزر بالمفتول ب ومخالفة القياس كون الكلمة غير جارية على القانون الصوفي وجمع بوق على بوقات في قول المتنبي الطويل وإن يك بعض الناس سيفا لدولة وفي الناس بوقات لها وطبول إذ القياس في جمعه للقلة أبواق وكمولد في قول الرجس إن بني لئام زهدة ما لي في صدورهم من مولدة والقياس مودة بالإنغام جيم والغرابة كون الكلمة غير ظاهرة المعنى نحو تكأكأ بمعنى اجتمع وفرقع بمعنى انصرف وظلخم بمعنى اشتد
نعم مقدمة في الفصاحة والبلاغة ce wannan abar gabatarwa ce gabatarwa akan me ake nufi da fasaha me kuma ake nufi da balaga alfasaha filloga tun biyu anil bayani wa zuhur fasaha a harshen larabci kalma ce da take nuna wato bayyanar abu bayyana yuqalu afsaha sabi fi mantiqihi akan ce afsaha sabi fi mantiqihi idan yaro ya zamana yana da fasaha sai a ce ya fara maganarsa ta fara fitowa harshensa ya fara fitowa wata ƙaufil istilahi wasfan lil kalimati wal kalami wal mutakallim a istilahin malaman balaga ita kalmar fasaha akan yi amfani ta akan abin da yake akan kalma akan ce kalima fasiha akan yi amfani da ita kuma akan magana a ce kalamun fasihun wal mutakallim da shi kansa mai maganar akan ce haza mutakallimun fasihun haza rajulun fasihun to kowanne zai yi bayaninsa da sharaɗansa wace kalma ce za a ce mata fasiha wace ce za a ce mata ba fasiha ba fa fasahatul kalima سلامتها من تنافر الحروف ومخالفة القياس والغرابة abu uku su ne sharaɗan kalma ta zama mai fasaha na farko salamata min tanafuril huruf ta kubuta daga kore daga korewa harafai korar juna na harafai ya zamana ba a haɗa harafan haɗa wadda zai zamana maimaita su zai wahala ba a lokaci guda wato yana daga cikin hikima musamman na alkur'ani za ga duk kalmomin alkur'ani babu wata kalmar da inda za a ce ko wata aya inda za a ce kamar mai ta ta so biyar ko so goma babu ayar da za ka sassarƙe harshen kai rinka sarƙewa a lokacin ka kasa saboda kowanne wace kalma ne fasaha ce harafan kowace kalma sun dace da juna makusanta da juna ne tanafur shine kamar yadda a hausa an ana so a gwada mutum a ce ya maimaita kura ture turmi turmi ture kura a ce ya maimaita so goma to kan ya faɗi uku ko shi kenan sai ka ga ya faɗi ko to kaga shine tanafur saboda kalmomin kura ture turmi turmi ture kura maimaita wannan rarararararara ɗin shi ne yake sa tanafur ɗin to ya zama na kalma ba da za a kira ta fasihiya ta zama na babu irin wannan wa mukhalafatul qiyas kada ta sabawa qiyasi na yadda ake ginin kalmomi a harshen larabci kada ta safa ka'idar sarfu kenan wal garaba kan kuma ta zama kalma ce baƙuwa mai wuyar faɗa kuma wacce take mai zuzzurfan ma'ana ba kowa ne ya santa ba ballantana a yi amfani da ita yanan kaga ba fasaha ba ce mutum ya zo ya kawo wasu matattun kalmomi wanda sun daɗe da mutuwa ya je makabarta ya je ya ta tono su ya zo ya har haɗa lawaƙa da su ko ya haɗa larabci yana ganin kama wani abin burgewa ne to fasahatul kalima salamataha ay fatanafurul huruf to su wayannan abubuwa guda hudu ga misalan su an ce tanafurul huruf wasfun fil kalima yujibu thiqalaha ala lisan wata sifa ce da takan hau kan kalma da za ta sa kalmar ta zo mai nauyi akan harshe wa usrun nutqi biha ya zama na furta ta ta yi wahala na hawa zash a zash kamar kalmar zash mai ma'anarta lilmau da ilhashin wurin da yake mai kaushi shi yake cewa zash to kaga za da sha faɗarsa a lokaci guda akwai nauyi akan harshe dukkaninsu harafai ne na harshe sai dai siffarsu ta bambanta za sufarsa isti'ala shi kuma wannan sha a tafashi kaga za sha akwai nauyi a harshe to wannan babu hikima ba fasaha a cikin wannan kalma kamar alho'a ho'a alho'a ho'a kaga wannan mutum bai a hankali ba sai ya yi amai kafin ma ya faɗe ta alho kaga ha a dukkaninsu huruful halki ne harafai ne na makogwaro amma sufofinsu duk sun sha bamba da hamsu da jihar da rahawa da aka hada ho'a ho'a annan ba fasaha me ma'anarsa lina batin tar'ahul ibil wani tsiro ne da wai dabbo raƙuma suke kiwo da shi suke cinsa kamar kalmar nuqah an nuqahu lilma'il azbi safi ruwan daɗi gare gare shi ake cewa an nuqahu kamar kalmar almustash almustash tashzir shi kuma lil maftul abinda aka tufka shi aka daddan aka daddaure shi shi ake kira mustashzir to duka wayannan kalmomi ne da babu fasaha a cikin su wa mukhalafatul qiyas sabawa qiyasi shine kaunul kalima gairu jariya alal qanunis sarfi kalma ta zamana ta saba wa ƙa'idar sarfu yanda a sarfu ake gina ita wannan jimla ko wannan kalma kamar mubalaga ce ko kuma ismul fa'il ne ko fa'ul to yayi ya gina wannan kalmar ta saba wa tsarin ilimin sarfu shine mukhalafatul qiyas ka jam'i buqin ala buqatin kamar jam'in kalmar buq buq qaho to sai wani yazo zai mata jam'i mutanabbi a waƙensa sai mata jam'i buqat shine yace fi qaulil mutanabbi fa in yaku ba'dun nasi sayfan li dawlatin ففي الناس بوقات لها وطبول yana yaban wanda yake yabo yana kuma yin shagube da habaici ga abokin adawarsa sai ce wa in yaku ba'dun nasu sayfal li dawlatin to in wani ana kiransa shine sayfud daula takofin daula fa fin nasu buqatil laha to a cikin mutane akwai waɗanda suke sune kuma kakaki su ne ƙaho na daular watsubulu su ne kuma ganguna da takobi da ƙaho wanne in aka hura wanne ya fi bayyana kaga tubul da buƙat to amma matsalar ita ce wannan kalmar buƙat yana so ya ce jam'i ne na buƙ kuma ya saba wa ƙa'idar larabci izil qiyasu fi jam'ihi lil qilla abwaq a tsara ƙa'idar larauci jam'in bok shine abwaq to anan babu fasaha a cikin wannan kalma wa kamaudida kamar kalmar maudida fi kaulihi da yake cewa inna baniya lali'amun zahada maliya fi sudurihim min maudida inna baniya hakika ‘ya'yana lali'amu marasa kirki ne, zahada masu kyamar alheri ne, maliya fi su durihin min maudida ba wata ƙauna da suke da ita a zuciyata, ba na ƙaunarsu. To, matsalar ita ce maudida, walƙiyasu mawadda bil idiga. kalmar mawadda wadda ya waddu mawaddatan shine masdar na wadda to shi sai saba kiyasi sai gina kalmar akan maudida to wannan sai fidda ita daga tsarin fasaha wal garaba shi ko garaba shine kaunil kalima gair zahiratul ma'ana kalmar ta zamana ma'anarta bata bayyana a fili ba tana da wahala wata surkukin a wani surkukin lungu za a je a ɗauko ta na hauta ka'a ka'a bi ma'ana ijtama'a kamar ta ka'a ka'a taruwa cincirundu ifran ka'a ma'ana in sarrafa an ce wani ne ya dawo an taro shi sai kawai ya ji haushin taron sanda aka yi sai ce lima za ta ka'a ka'atum alayya ta ka'a ku'akum ala zi jinnatin ifran kyau an ne ifran an ne limaza ta ka'a ka'atum alayya dan me za ku yi min wani cincirundo ku tare a kaina ku yi cirko cirko a kaina ta ka'a ku akum alazi jinnatin kamar kun tare akan mahaukaci dala ifran an ne ku rabu da ni ku bace min da gani ku tarwatse to ya ga ta ka'a ka'a ifran ka'a kaga kalmomi ne masu zurfi babu fasaha a ciki kawai mai kuwa ce lima zajta ma'atum alayya ijtima'akum ala majnun ko zai jinna in sarifu anni shine ya dauko wani taka aka ifran ka to wannan babu fasaha a ciki kamar tal hamma itla hamma ma'anarsa ishtadda abin da ya tsananta to wannan shi ma babu fasaha a cikinsa na'am
علم المعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحال آه كاجانا أيضا وفصاحة الكلام كو الثاني
وفصاحة الكلام سلامته من تناثر الكلمة من من تناثر الكلمات مجتمعة ومن ضعف التأليف ومن التعقيد مع فصاحة كلماته ألف فالتناثر وصف بالكلام يوجب ثقله على اللسان وعسر النطق به نحو في رفع عرش الشرع مثلك يشرع وليس قربا قبل حرب قبل كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي باء وضعت التعريف رمل الكلام غير جامع عن القانون النحوي المشهور فالإ- كالإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة في قوله جزى بنوه وأبى الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار جيم والتعقيد أن يكون الكلام خفي الدلالة على على المعنى المراد والخفاء إما من جهة اللفظ بسبب تقديم أو تأخير أو فصل ويسمى تعقيدا لفظيا قول المتنبي جبخت وهم لا لا يجبخون بها بهم شيم على الحسب الأغر دلائل وإن تقديره جفقت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر وهم لا ينفخون بها وإما من جهة المعنى بسبب استعمال مجازات والكنايات لا يفهم المراد بها ويسمى تعقيدا معنويا نحو قولك نشر الملك ألسنته في المدينة مريدا جواسيسه والصواب نشر عيونه وقوله سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا حيث كان بالجمود عن السرور مع أن الجمود يبنى به عن البخل بالدموع وقت البكاء ثالثا Yes. to abu na biyu dama ai a baya ce ita fasaha akan sufanta kalma a ce kalma fasiha akan sufanta magana a ce kalamun fasi ko mutakallimin fasi akan kuma sufanta shi mai maganar to fasahatul kalam fasahar magana magana za a kira ta fasiha shine salamatuhu min tanafuril kalimati mujtami'a ya zamana cewa ya kubuta ta kubuta daga korewar kalmomi a haɗe kalmomin da in an haɗa su maimaita su zai wahala to kar a haɗa su wa min dha'fi ta'lif wajen haɗa kalmomin fi'il fa'il maf'ul مبتدا خبر آه، ال- الضمير يعود الى قريب مذكور wanda muka yi sa a nahawu dinnan to ya zamana an bi tsarin nahawu wajen tsatsara su jiml- kalmomin wa min at-ta'qid sannan kuma ya zamana babu cikurkudewar ma'ana ma a fasahati kalimatihi kuma tare da cewa kalmomin su zama fasihai fatanafur to tanafur din wasfun fil kalam yujibu siqalahu ala lisani wa usra nutaqi bihi wata sifa ce da takan afku a cikin magana wacce za ta wajabta nauyinsa akan harshe kuma za ta sa a sha wahala wajen furta ita wannan kalma musamman ana so a maimaita kamar yadda ya kawo fi raf'i arshi shar'i misluka yashra'u misluka ya shira'u misalinka yana shar'antawa fi raf'i arshi shar'i wajen ɗaukaka al'arshin shari'a to kaga yanzu wannan aka ce ka maimaita ta so goma ko so biyar ba tare da kayan kuskure ba an haɗa ka da aiki fi raf'i arshi shar'i mislika ya shira'u fi raf'i arshi shar'i mislika ya shira'u fi raf'i arshi shar'i mislika fi raf'i sai kaga abin nan haka kamar wannan na biyu walaisa ƙurba ƙabari harbin kabaru akwai ɗangon baitin da ya bai kaba eh, wa ƙabaru harbin bi makanin ƙafuru walaisa ƙurba habari eh, walaisa ƙurba ƙabari harbin ƙabaru wa ƙabar harbin bi makanin ƙafuru walaisa ƙurba ƙabari harbin ƙabaru kaga ra ba ra ba ra ra ra ra ra sun yawa a cikin kalma wai kabarin wani mutum da su- ake ce masa harbu yana wani waje bi makanin kafir waje wanda yake faƙo walaisa ƙurba kabari harbin kabaru ba wani kabari a kusa da kabarin harbu to wannan ma babu fasaha a ciki ko ma'anan ma dai ba ta da shafalce ma'anar Ma- ma'anar ba wata fasaha bayan kalmar ba kalmomin ba su tsari ba kuma ma'anar ma ba wani saƙo mai ƙarfi a ciki sannan wani ya ce karimun mata amdahahu amdahahu walwara ma'i wa idha ma lumtuhu lumtuhu wahdi amdahahu amdahahu lumtuhu lumtuhu wai mutum ne mai girma mai daraja mata amdahahu duk sanda zan yabe shi amdahahu walwara da ni da gaba ɗayan talikai muke haɗuwa mu yabe shi wa idza ma lumtuhu lumtuhu wahadi in ko zargin sa zan yi ni kadai zan zarge shi ba mai fadar aibin sa in ba ni ba in na tashi zan soke shi sai dai ne tayi ni kadai ba mai taya ni amma da na fara yaban sa gaba ɗaya kowa ma sai ya ɗauka to shi ma wannan maimaita waɗannan kalmomi shine ya mai da kalmar ko baitin ba fasaha a ciki da'afu ta'alif raunin har hada kalmomin kaunil kalami gairu jarin alal kanunin nahawi al-mashhur ya zamana maganar bata bi tsarin nahau wanda aka sani ba fi'ili zai zo sannan fa'ili sannan maf'uli mubtada sannan khabar sai suna ya zo sannan lamiri ya biyo bayansa to idan aka zo da wata jumla da ta saba irin wayannan tsarin to babu fasaha a cikinta kal idmar qabala zikiri kamar a zo da lamiri baya- tun kan a faɗi sunan da lamiri zai koma kansa lafuzan warutubata fi qaulihi a faɗar wani da yace jaza banuhu abal gailani an kibarin wa husni fi'lin kama yujza wa husni fi'lin kama yujza sinimaru jaza banuhu ya Allah ya saka wa ‘ya'yansa to kaga banuhu ‘ya'yansa wannan damirin kanwa yake koma kaga ba faɗe shi ba. ya kamata a ce kafin ka faɗi lamiri ka faɗi suna wanda sunan zai koma kansa ko abul gailan shine wai abul gailan din shine lami shine suna amma sai bai faɗe shi ba ce ya saka ƴaƴansa sun saka masa an kibarin tare da girmansa da yayi wa husni fi'lin da kyakkyawan aikinsa kama yujza kai sinemaru kamar yadda aka saka wa sinin maru wato ‘ya'yan abulgailan sun yi masa sakamako irin sakamakon da aka yi wa sinin maru shi ne abin da yake so ya faɗa ‘ya'yan abulgailan sun yi masa irin sakamakon da suka yi wa irin sakamakon da aka yi wa sinin maru waye sinin maru sai sinimar wani mutum ne ƙwararren magini wani sarki ya ba shi kwangila ya gina masa wata fada ya masa gini ƙayatacce gini da ba a taɓa ganin irinsa ba da benaye da wuraruwan shakatawa kala-kala dab da sarki zai tare a fada sai suka zo da shi da sinimar ana gewayawa yana nunnuna masa nan wajen kaza ne nan wajen kaza nan wajen kaza sarki yana ta girgida kai abu ya yi kyau yana ta yabo to da suka hau wani bene sai kawai shi sarkin ya tankaɗo shi daga bena ya faɗo ya karya wuya ya mutu me yasa sarki ya masa haka wai don kishin kada nan gaba ya je ya yi wa wani sarkin irin wannan fadar shine sakamakonsa to kaga ya yi basa butulci ya yi mummunan sakamako to shine sai idan ya zama na kai wa mutum alhairi ko mutum ya alhairi amma aka saka masa da sharri sai a ce an yi masa sakamako irin na sinin maru to nan shine yake so ya ce ‘ya'yan abul gailan ba su kyautawa babansu ba domin sai da ya gama gina su ya gama musu tarbiya suka zama mutane ƙarshe kuma suka watsar da shi suka yi watsi da shi bakin ciki ne ma ya kashe shi to zai ce sun masa sakamako irin na sinin maru kaga jimla ce mai kyau amma yadda ya talifin ya kawo lamiri bai kawo sunan da lamirin zai koma kansa ba to shine ya fidda shi daga tsarin ya fidda magana daga tsarin magana wacce take mai fasaha wata akid sannan kuma kalmar ya zama na babu ta'aqid wato rikirkicewar ma'ana ma'ana ta sarƙaƙiya a cikin lafazi an ya kuna kalam hafiyar dilala alal ma'anar muradi shine magana ta kasance ma'anarta ta zama ɓoyayya akan me ake so a faɗa wal hafa'u ɓoyan imamin jihatin lafzi ko dai lafazin ya zama na bisa bi takadimin au ta'akhirin au faslin ko a gabatar da abin da ya kamata ya zo a ƙarshe ko a jinkirtar da abin da ya kamata ya zo a farko wai samma ta'aqidan lafziyan irin wannan ana kiransa ta'aqid al-lafzi ka qaulil mutanabbi kamar faɗin mutanabbi da yake cewa jahafat wahum la yajhaf وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب الأجر دلائل جحفت وهم لا يجفخون جفحت كي جفحت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب الأجر دلائل وتوي جحفت dala'il da dalilai da hujjoji sun ɗaukaka a gare su wahum la yaji hafuna la yaji fahuna bihabihim su kuma ba sa ɗaukaka da ita shiyamun ɗabi'o'i ne alal hasabi a shiyamun ɗabi'o'i dala'il wanda suke masu shiryawa alal hasabil agar a bisa nasabarsu wacce take mai haske jahafat bihim jafahat bihim ta ɗaukaka darajarsu ta ɗaukaka amma wahum la yajfahuna biha su ba sa ɗaukaka da ita wato suna da ɗabi'o'i da suke nuna su ‘ya'yan asali ne ‘ya'yan dangi ne ‘ya'yan manyan mutane ne to wannan ɗabi'o'in su ne za su ɗaga su amma kuma su ba sa ɗaga kansu da waɗannan ɗabi'o'in to shi ne ce fa ina takadira hujja hafat bihim shiyamun wasu ɗabi'o'i sun ɗaga su da la'il wanda dalilai ne alal hasabil agar bisa nasaba wacce take mai haske wahum la yajfahuna biha amma su ba sa ɗaukaka da waɗannan sufofi ma'ana ba sa sufantuwa da su wa imma min jihatil ma'ana ko kuma ya zamana ta'aƙid ɗin sarƙaƙewar ma'anar ya zamana maganar ta zamana ta ɓangaren ma'ana bi hasbi isti'mali majazatin wa kinayatin la yafhamul murad biha ayi amfani da majaz da kinayoyi yanda ba za a fahimci ma'anar abin da ake nufi da su ba wa yusamma ta'qidan ma'anawiyan irin wannan ana kiransa at-ta'qid al-ma'anawi misali mutum ya ce nasharar maliku alisinatahu fil madina sarkin ya yada harasansa a cikin birni shi ku abinda yake so ya ce jawasi sahu sarki ko gwamna ko chairman ko dpo ya yada 'yan leƙen asiri to a harshen larabci ba a amfani da ɗan leƙen asiri a kira shi da alsin lisan harshe sai dai a ce ayin to yan amfani da alsina ɗinnan ya sa ma'anar ta zama ta rikirkice ta sarƙaƙe wasawabu na shara'u yunahu abin da yake daidai shine mutum ya ce na shara'u yunahu wato kamar yadda wasu zaka ga suna yin Hausa amma da Larabci Hausa yake amma kuma da Larabci zai shi kuma tunaninsa a ganinsa Larabci yake yi kamar hakan yi ma barkwanci a ce ishirabar asa hako wai wani akuyarsa ta gudu an bita da gudu zai ce dala musa musa ishirabar asaha to kaga wannan ba yadda za a yi balarabe ya gane mai ake nufi tunda a ibara ta arabiya ba amfani da taro min ita a ce ishirabar asaha amma da hausa shawo min kanta kaga kawai ce la abidu illa biddiki ni ba na kwaina sai da zakara wani da shi da wani balarabe suna ta fada shi bai iya larabci ba sosai balaraban ya ta zaginsa da larabci ya rasa yadda zai ba shi amsa ya ce aikin banza ra'asuka yi su ma'u la a ƙoli shai'an ra'asuka yi su ma'u sai balaraban nan ya rikice me ake nufi a larabci ra'asuka yi su ma'u sai je tambayi abokanansa mun an ce ra'a suka yi suma'u mai ake nufi ya ce kai mu ba taɓa ji ba sai ya tafi labirare a guje ya ɗauko tajil arus lisanil arab wai yana so ya ga ra'a suka yi suma'u duk ya gama wahala shi ya ɗauka wani babban zagi ne cin mutunci ne to sai da ya tambayi wani a cikin abokan kuma ba haushe ya tambaye shi wayan an ce ra'a suka yi suwa mai ake nufi zai ce ya taimar da ya ce ai wannan hausa ce ba larabci ba ne kanka ake ji shi ne to kaga wannan shi ma duk kaga ta'akidi ne ta'akidi ne ma'anawi balantana kuma haɗa hausa da ko larabci da turanci duk a lokaci guda akwai wani da ya ce wa maduniya illa today ba'da yesterday wa kullum ri'in ma sawfa yalqahu was ready wa madunya illa today ba'da yesterday wa kullu wa kullum ri'in ma sawfa yalqahu was ready duniya yau ce da gobe kawai duk abinda mutum kuma zai gamu da shi a gobe wasu redi an gama kaddarawa kaga larabci da turanci ya haɗe tsori guda to shi sa duk wato sanda mutum zai magana ya ƙoƙari ya gaya ya su larabawan suke amfani da irin wayannan kalmomi in za su ce kaza ya suke amfani wa kauluhu da faɗin wani da ya ce سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا سأطلب بعد الدار عنكم zan nemi nisantar gida daga gare ku litaqrabu dan ku kusanto ni wa taskubu aynaya dumu'a idanuwana za su kwararar da hawaye litajmuda dan su bushe su ƙeƙashe. nan wai yana so ya nuna farin cikinsa ta hanyar hawaye ya ƙeƙashe ya ƙizuba tare da cewa shi ne ce haisu kanna bil jimuda anil surur ma annal jimuda yukuna bihi anil bukhul bid dumu'i wa qatal buka tare da cewa bushewar ido aiki na ce da rowar hawaye lokacin kuka ba magana ce da ake amfani da ita a nuna farin ciki ba a tana nuna bakin ciki ne na'am
ثالثا وفصاحة المتكلم ملكة